alhamdulillah alhamdulillah
muna godiya wa Allah subhanahu wata'ala da ya gwada mana wannan rana rana ta asabar a ɗaya ga watan ramadan hijiran fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku ɗaya ga watan ramadan hijiran halitta ɗayayyen halitta annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da biyu ga watan wato hudu ko 2022 miladiyan annabi isa alaihi salam kamar yau ne muka yi wannan tafsiri a wannan shafi mai albarka rasulun amin sarki zaki yankeke a kuma wannan zawiya ta maulan bushe dan umma Allah ya kara masa rama tare da yan kwamitinmu gaba daya wanda kirayen sunansu duka zai mana yawa amma kowa Allah ya san shi ya san sunansa kuma ya san irin ƙoƙarinsa Allah mun gode maka da ka ba mu lafiya da kuma dama muka zo da mu gabatar da wannan tafsiri na alkur'ani mai girma wanda wannan kwamiti namu babu abin da namu ce mai 'yan kwamiti sai dai mu ce allah ubangiji ya saka musu da alkhairi ba don komai ba sun taka babban rawa aini wajen ba da lokatayyansu da ajihulansu har Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu wannan matsayi wanda tun muna tafsirin na a gidan rediyo na refawa yau shekaru no kenan shekaru takwas kenan ko to kaga babu abin da mu cewa Allah sai dai mu ce alhamdulillah amma fara tafsirin gaba daya to yau ya kai shekara goma sha uku ko na to alhamdulillah muna godiya ma alhaji mai jama'a wanda aka fi sani da alhaji mai jama'a balawuti wajen ƙoƙarinsa na biyan kuɗin wannan tafsiri gaba ɗaya a banan nan shekarun da ya wuce kuma a cikin kashi ɗari to yakan ba da kashi tamanin kaga kuwa ya biya to Allah ya yawaita mana irinsu sannan ba na mancewa don yi ta'aziyya akwai daga cikin iyayenmu wanda suka rasu tun ma'ajinmu na farko wanda ake kira yusuf bille allah ya masa rahama wanda ba na mancewa wani dan uwa yakan ce tun da ya rasu ya zamo su ba su samun saka wani abu a cikin wannan tafsiri din sabiya da shi ne mai kokarin musu yana gwada kowa fai iya abin da zai iya wannan alkhairi ne karkare da abin da za ka bayar to kuma tun da ya rasu ba samu wani jarumi bai iya bin su ba kuma ka san aikin alkhairi da wahala su ma kuma ba sa iya ɗaukowa su bayar to Allah ne duka ya musu rama sannan akwai baban mu baba iyayi shi ma anan mu ce tafsirin nan da shi shi ma Allah ya masa rama sannan akwai wanda kuma shi wato balan da damu ce ya rasu ya bar mu shi ne wato malan kawu wanda malan kawu mutum ne mai himma kowa ya sani yakan zo ya zauna a gurin tafsirin nan ko da ba ya jin daɗi to daga gida yakan fito fili ya zauna domin ya ji wannan karatu na alkur'ani to shi ma ya koma zuwa ga allah allah ya masa rahama sannan muna ta'aziyya ma wata babanmu da ta rasu wato wanda take surkuwa gare mu ita ce hajiya ta sallah matan babban limamin bauchi wanda ta yi intikali yau kwana bakwai kenan ita ma muna mata wato addu'a Allah ya sada ta da annan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sannan muna ta'aziyya ma abokinmu malam Junaidu wato Abdullahi nan tashan babiya kenan shi ma mahaifinsa a ran mamala abdullahi shi ma ya koma ga Allah Allah ubangiji ya masa rahama sannan kafin mu shiga karatu muna kiran ‘yan uwa kowane musulmi ya gode wa Allah da ya waye gari ya gan shi a cikin wannan wata wasu gashi mun zo dab da watan sai Allah ya karɓi rayuwarsu to shi numfashi ma na mai azumin watan ramadana numfashinsa ma annabi ya ce ladan tasbihi ake rubuta masa wato numfashinsa in yana bacci sabiya da Allah ya tara dukkan wani falala da nima a cikin mene wannan wata na ramadana ka zauna kana bacci kana numfashi to ladan tasbihi ake rubuta maka kamar wanda ya zauna ne yake ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wannan kalma kuma guda ɗaya annabi ya ce ladanta yana cika mizani a ranar kiyama a wani ruwaya kuma ya ce tana cika tsakanin sama da ƙasa sannan hadisi ya zo muna sake kiran yan uwa kada a bar yan kwamiti wajen ɗawainiya da yin wannan tafsiri a ka yi ƙoƙari kai ma ka yi tarayya ciki domin me annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya je wajen karatun alkur'ani a cikin wata ramadana to kowane takunsa ɗaya ana rubuta masa ladan ibadan shekara guda ɗaya to daga gidanka zuwa masallaci kowane shekara mukan faɗa ka idan ka zo ko taku ashirin kai daga gidanka zuwa masallaci ka koma ashirin ladan ibadan shekara no kenan arba'in to a cikin shekarun mun an cire arba'in saura no ne shaura babu domin wasu ma ba su cika arba'in din ba ko wanda suka cika arba'in din kuma shauran in aka cire arba'in a ciki to shauran fafaki ne to dan Allah in ba a watan ramadana ba a ina ne za ka samu irin wannan ladan tare cewa akwai hadisi da ya zo ko da ba a cikin ramadanan ba in ka zo neman ilimi shi ma akwai falalansa daban sannan idan ka zo gurin karatun nan duk gudda ake karatun qur'ani mala'iku da su gewaye wajen da su nemi gafara ma wanda suke yi kuma dutsuwa da ta sauka musu shi yasa duk mai ibada wanda ya damu da Allah ko wanda bai san shi ba ya gan shi wallahi ya ga dutsuwa a fuskarsa kuma ko shaki ne ya ganka ba zai iya maka walakanci ba Allah bare bar shi ba ya ji tsoro sai dai alka rike Allah to muna kiran kowa yi kokari wajen halattar karatun alkur'ani la'alla wani shekara bara a maimaita da kai ba na biyu kuma kowa ya ƙoƙari ya dinga mene karanta alƙur'ani don gwargwadon ikonsa yanzu wani kamar yadda hadisi annabi yake ce hasibu an fi sakun kabla an tu hasabu ku yi hisabi makawukanku kafin abu ku hisabi yanzu wani daga bara zuwa bana bai yi saukan ƙur'ani ko rabi bai ko yanzu talatin da yi ba to ka dawo da da ce yanzu salatin annabi do kai daga bara zuwa bana yana gani yayi miliyan ɗaya kuwa yana gani yayi dubu ɗari biyar kuwa to wani a wuni ma 24 hours wallahi ba iya salatin annabi ɗari to kuma duniyar gaba ɗaya Allah ya ce wa ma kalatil jinna wal insa illa liyabudun ban halicci mene mutum da aljanna ya dambe ne su bauta mu Allah bai halicce mu don neman kuɗi ba bai halicce mu don neman duniya ba a don mu san shi ne mu bauta masa to amma neman rufin asiri halal ne amma bai kai bautan Allah ba to idan ka auna kowa a cikin mu mafi yawan mutane mafi yawan mutane zaka ga wani dai awa biyar a kasuwa amma Allah bare iya minti sha biyar a gurin karatun alkur'ani ba wani har watan ya fita ba zuwa wurin karatun alkur'ani san bai wuce a kirga ba wani ba wallahi ko ɗaya bare je ba in ya yi ƙoƙari ne saurara a gidan rediyo to har ga Allah wannan kuskure ne babba mu muna kiran ƴan uwa ka yi ƙoƙari ka zo da ka ji abin da baka sani ba kuma lada na rana ɗaya da za ka ga abin da Allah zai baka don zuwa halattar karatun alkur'ani a watan ramadan ko da ba a watan ramadan ba ba to da ko da ɗauko ka da a yi a kayi a kawo ka inda akwai masu ɗauko kan da ka ce aka ɗauko ka a kawo ka su biya da yan uwa su yi ƙoƙari ba a yi ɗan adam don ya dawwama a duniya ba yawa ita duniya gaba ɗaya innal manuda hiya sabilu yawa mutuwa da ka ganta ita ne hanya duk wani raye ya mutu faman yakun faman yakun lam yattahitu bi rijlihi faka an kadi duk wanda bai shiga ma hanyar mutuwa da kafansa ba to kamar ya shiga ne ba ko baka shirya ka mutu ba za ka mutu domin ba a yi ka kalla walalul huddi luddiniya malam mai daliya ya ce kai babu fa dawwama a duniya kalla walalul huddi luddiniya babu dawwama a duniya wala kuma liya kuna aishihi aishi radi ba ai ko mutum dan wato rayuwarsa ta zama rayuwar halaka ba a bal sha'un fil ardi la mustau'idu lakin li abura dawa zakal malhidi yace wato ba a yi mutum a duniya dan ki dawo ba akan kasa ba a'a an yi shi ne balbin sha'un fil ardi la mustau'idu an yi shi ne kawai akan kasa ne amma ba dan ya zauna akai ba a an yi shi ne dan ya ketare wancan wurin wahala din shine siradi abin da aka yi ɗan adam an yi shi ne don ya zo bauta wa Allah ya ji daɗin ƙetare siraɗi kuma siraɗin nan yana gaban kowa an ce kowa ya bi ta kan yauje aljanna wani da ya wuce siraɗi minti biyar wani awa ɗaya wani gwargwaron wuni wani minti ɗaya wani ba mai san ya wuce ba Allah ya samu daga cikinsu to amma duk wanda ka ji an ce ya tsallake siraɗi bai ma san ya wuce ba kai ka san ba karamin bawan Allah ba to su biya haka muna kiran yan uwa wannan wata ne na bautan Allah sai da Aisha ta ce idan Ramadan ya shiga annabi fa nada bargon sai yake ba baya bacci ma'ana sallallahu alaihi wa alihi wasallam to dukan mu wato kamata yi mu ba ma bargon mu ba wato har gadan mu ya kamata mu nade mu fita da shi mu je can wani lungu mu zuba in dai har shugaba sallallahu alaihi wasallama da ya daɗa bargonsa ya daɗa izarinsa ya kama bautan Allah sallallahu alaihi wa sallam to mu kuma sewa ne sufaye masana Allah suna cewa idan ana bautan Allah don a samu aljanna ne to shi annabi an kai shi ya shiga aljanna har ya ga aljanna wasu sabbai to shi dan me yake bautan Allah ashe annabi ba dan aljanna yake bautan Allah ba ya wuce wurin mu ne aka ce mu bauta wa Allah dan Allah kuma bauta masa ma dan gidan aljanna ne to Allah yana nafila har kafafunsa su kumbura Aisha ta ce me dai hana ya huta yace to tunda Allah ya gafarta masa yace me dai hana in zamo bawa a fala akunu abdan shakuran ko haka ya faɗa shin ba zo bawa mai godiya ba tunda Allah ya mun ni'imomi yayi da godiya to mu sai ka lura wani bauta muke yi wani ibada muke yi idan ramadana ne ba ta zo mai kokari ne ake sallan tarawihi da shi amma wani ba daga in yau yayi to gobe bare ba duk wannan wato mummunan sakaci ne ainihin tarawihin da su sabbai ba suke yi ba shi yasa ba fa aka kira sallan wai salatu tarawihi wai sallan hutu sabiya da tsayinta tsayin da yake sabai ba suke in aka yi raka'a biyu sai an zauna a huta amma yanzu limamin da yake dan jan irin wasa mai zatul buruji irin su suratul a'abe a ce shi yake karantawa wallahi guduwar saki amma mutum da je daba ko a bakin hanya yayi hira da awa biyu amma sallah in ka zo gaban Allah kana gudu to kamar wasiƙar da ranar makaranta ne na Maulan Bishop Ibrahim ya ce ƙadarul musibati ƙadarul zunubi ya ce gwargwaron masifar da take samun bawa gwargwaron irin zunubinsa ne ya ce gwargwaron irin gafalanka da Allah gwargwaron irin masifa da ne daga fuskantarka sabi ala ka shagala da Allah ga abin da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ka je ka itarawihi an kira shi ne dan sallan hutu sabila da in an yi raka'a biyu sabila da tsaban an gaji ya huta kuma sabbai so tarawih ba irin namu ba so da yawa an ɗan gidan da tarawihi ɗin to mutum da koma gida kuma su hurde sai sallan asubahi tukunne ɗan koma ya kwanta to dan Allah mu haka muke yi to Allah su daban ne namu daban aljanna fa da aka musu alkawari ta kama da fa ko to kana tsammanin tafiyar da yi ɗaya dama tafiya da su ba zai yi ɗaya ba amma dai an ce mu yi kama da mutanen kirki ko da ba mu zama irinsu ba to gaskiya kowa tun kana matashi kana da lafiyanka ka yi ƙoƙari a wannan wata ka koma ka yawanta nafulfuli aƙalla kafin sallar azahar ka yi nafula raka hudu bayansa ka yi biyu kafin la'asar ka yi biyu to sai bayan magariba ma ka yi biyu to kuma dama bayan isha ga tarawih wasu raka ashirin suke yi ashirin ka hada da shafayi da wuturi ashirin da uku wasu kuma raka goma sha uku suke yi tarawih raka goma shafayi da wuturi kuma raka uku goma sha uku kenan shi ne mafi yawancin yadda ake yi bai tsari kana matashi kana da lafiya a ce kana gudun sallar tarawihi ba wallahi wannan abun kunya ne tun kana da lafiyanka ka mori ƙuruciyanka kamar yadda annabi ya ce ka ribace samartakanka tun kafin tsufanka ka ribace kuma faraganka da Allah ya baka tun kafin damuwoyi ya zo maka wanda baka da wannan lokacin musamman ma ga wanda Allah ya sa ibada sana'ansa take da lokaci dan wani zaka ga shi dan kasuwa ne tun safa har dare ya koma da dare ya taso wani ya sha da dare ya taso kuma ba bai tsaya masa to ka gode Allah kai in sana'an ka hamna da lokacin da zaka zo ka je kai bautan Allah ka ribaci wannan wata ka yi dafulfuli da yawa ka yi salatin annabi da yawa ka yi la ilaha illallah da yawa ka roki Allah arzikin duniya da lahira kada ka yi sake a ce wannan wata ya zo ya wuce maka a banza ranar alam karanta wasiƙa shi Ibrahim da yake cewa akalla akalla mutum muridi a wuni ya yi nafila raka a hamsin aƙalla bai ci to a sarrafa kaga ɗari biyu kenan ko ɗari biyu da hamsin ko duk kwana hudu ka yi nafila raka a dubu abin da ake nema kenan ya ce ka yi ƙoƙari ka zamo bawa na halara Allah ka zamo kana amsa wannan suna da cewa kai abdullahi kai bawan Allah ne bawa kuma an sani bawa a gaban sarki bai da wani abu nasa ko duk lokacin na sarki ne sai dai ɗan wani lokaci da ba a rasawa a bashi ya huta to bawan sarki kenan ma zama kai na bawan Allah to ka zamo na fula farka a hamsin yace yace sannan kuma salatul fati akalla kai dubu shida da safe kai kuma dubu shida da yamma kaji dubu goma sha biyu kenan ashe akwai aiki a gaban mu mu ma muna cewa ne mu almajiran shehu tijjani almajiran shehu ibrahim yasa shehu ibrahim ce to su almajiransa da gaske ake so in har ka amsa kai a ai muna kallo kamar yadda malam medali yake cewa wai wai wallai su yasri sirrahu lil furhadi wai zaki yana gadar da sirrin sa dan dan karamin zaki yanzu dan karamin zaki wanda bai wuce wata shida ba sai ka ga na bin barewa da gudu wanda kuma ta kai shekara hudu kuma da za ta tsaya kaga ya walakanta ta ko ya kashe ta ko dan zaki to haka ake so mu ma fashe hunan mu dan zakuna ne a fadan annabi Muhammad to amma mu a ce ko salati dubu ba ka iya yi to Allah ya sa mu cika da imani sabila da haka wannan shine kiran da muke ma yan uwa kuma ba ma mantawa muna ta'aziyar ɗaya daga cikin shehunan mu a nan Bauchi Maulan Bushado Musa Tafawa Balewa shi ma da ya koma zuwa ga Allah Allah ya ƙara masa rama sannan a su kansu mutanen gidan wannan rediyo mai albarka dama sunansu albarka su ma muna musu a addu'a Allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai lallai kuwa akwai malam abdul mumini wanda aka fi sani da badde gidan makaranta kenan to shi ma Allah ubangiji ya masa rama dan babu man tashi da shi da da mai anguwa mai anguwa ladan kwana Allah ya musu rama to muna cikin suratul kahfi aya na 70 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتقرق أهلها لقد جئت شيئا امرا
Allah na kulla ka ne kan izifi muka kwana kan izifi aka kwana قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتلاه قالا قتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم قل لك إنك لن تستطيع عليه ص- قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم lallai da mun ce aya na aya na saba'in ashe saba'in da nawa ne saba'in da hudu don mun kwana ne akan akan izifi muka kwana kala alama kullaka izu talatin kenan mun raba kenan Allah ya sa da mu je mu cinye kuma shauran rabin ƙarshen Allah subhanahu wataala yana gaya mana wannan hikaya na hidir ko hadir da annabi Musa alaihi salam wanda malaman tafsiri da suka yi tafsirinsu a tsari irin na sufaye suka ce wannan sura wannan hikaya yana koya mana ainihin yadda muridi ake so ya zamo tare da shewunsa to annabi Musa alaihi salam ya ce ƙala alamakullaka آه، النبي حدر كان عفوا يكي جاء مثلا قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا يتي بنجا مك بني cewa kai din nan baka da ikon haƙurin zama tare da ni kamar yadda bara muka karanta annabi musa yana wa'azi a cikin yayin isra'ila sai wani ya masa tambaya wa ya fi ka ilimi yanzu a duniya sai ya ce babu wanda ya fi shi ilimi shi ya fi kowa ilimi to a irin matsayinsa matsayinsa a gurin Allah a matsayinsa ba zai faɗa haka ba sabila da shi matsayi hawan hawa ne yanzu wani a matsayinsa bai dace ya fito ƙofan gidansa bai da mahula ba a matsayinsa martaba haka rashin mutunci ne zub da mutuncinsa ne haka wani kuma bai dace ya fito kofar gidansa bayi da babban jamfa a jikinsa ba haka malaman suka ce hakan ya fito zub da mutunci ne har a zo matsayin da wato wani kuma bai dace ma a ganshi ba rawani ba e martaba ne amma wani sai ya fito kofar gidansa daga jeren wando ma sabiya da shi matsayinsa eh, ba komai ba ne shi bai zama kuduwa abun koyi a tsakanin al'umma ba kai wani ma ya shiga maka kasuwa ko daga jeren wando bai dame shi ba amma wani ya sa maka singila ma ya ji shi kamar tsirara yake sai ba da imani hawan gawa ne annabi Musa alaihi salamu a matsayinsa ya kamata ya koma ga Allah ne ga abin sai ya ce shi ne to sai Allah ya ce akwai wani bawa wanda ya fi ka ili sai ya ce ina yake ya Allah sai Allah ya ce na wuri kaza ka je dai sanar da kai ilimi kamar yadda makaranta ya je can wannan majma'al bahraini ya samu hidir ya lullubu da wata bargo ya lulluba kansa sauran bakin bargon kuma ya take da kafansa sai ya ce masa annabi musa na zuwa wurin sai ya ce kai ne musa annabin bani isra'ila sai annabi musa ya ce wa ya baka labari sai ya ce wanda ya aiko ka ka zo ka yi karatu a gurina shi ya gaya mu ina wanda suke cewa gaibu ba wanda ya san Allah ya samu cika da imani shi ne sai ya ce masa ya ce ya yi annabi ya ce annabi Musa ya yi fama da yayin Isra'ila ya ce ina kai ya ce to ubangiji ya turo ni yi karatu a gurinka ya ce to amma fa ba za ka iya haƙurin zama da ni ba ya ce masa yaya haka ya ce masa yi ba za ka iya ba sai annan musa ce insha Allah da ka same ni mai haƙuri da ta ji duniya insha Allah sabiran wala silaka amra sai ce to amma fa in ka bi ni ka ji sharadi in ka bi ni fala tasalanni an shay'in hatta uji salaka min zikra kar ka tambaye ni komai komai kar ka tambaye ni komai da abin da kaga nayi kamar shi to wannan ma yana daga cikin ka'idan sufaye muridi in bai kai ba in aka yi abu kawai nasu shi yasa daga cikin sharaɗin karatun tasawuf taslimi da tasdiki akwai abin da za a gaya maka ya fi ƙarfin hankalinka amma abin da ake nema ka yi tasdiki ka yadda da sandu da aka iso wajen har wata rana ka yi bayani ma wani shi ne aka ci gaba da yi annabi musa ya ta ce masa kaza har aka je aka hau jirgi ya balla menene allan jirgi ya fara ce ya daka ya ka daka dilmiyar da mutanen ciki ban gaya maka ba ya ce to ka yi haƙuri na manta ne aka ci gaba aka je aka haɗu da yaro aka kashe yaro ce ka kashe yaro katalta nafsan zakiyatan ko zakiyatan in ji masu hafs ba tare da wani laifi ba shine yake sake ce masa a alam akullaka wannan nabi kenan innaka lan tasdiya ma isa bara ban gaya maka ba baka da ikon hakurin zama da ni ba za ka iya ba na'am
قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تساهبني قد بلغت من لدني عذرا
قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تساهبني قد بلغت من لدني عذرا أنه موسى يساجي مسا إن سألتك عن شيء بعدها إن ساكي تنبيهك وأنا أبو bayan wannan tambaya da na maka to fala tu sahibni kada ka yi tafiya da ni kada ka bar in bi ka eh kuma anan sufaye suka samu wannan kalmar suhuba suhuba da gan kana karanta littafin sufaye da suna ce maka hatta abokantaka la tu sahib illa man yurshidika haluhu wa yadilluka maqalu kada ka yi aboki sai wanda wato zancensa da halayyarsa dai shirye da kai zuwa ga Allah to sabila da haka shi yasa sai ya ce masa wato inda sake tambayar ka to fala tu sahibi ni kada kai abota da ni kada ka tafi da ni kad balagta min ladunni uzra haqiqa ta isa matukan uzuri gare ni ta kai matukan wajen uzuri tunda ka ce kan da tambaye ka gashi an yi wancan na manta gashi kuma yanzu na yi magana yanzu kan inda sake shi da kansa annabi Musa ya sa ma kansa sharadi shi kuma Hidir ya riga ya sani wannan sharaɗin annabi Musa bai iya haƙuri da da ita ba sabiya da mene ya riga ya cika ya tumbatsa da shari'a kuma shari'a dama wato dole ne mutum ya cika da shari'a kuma ya cika da haƙiƙa haka ake so shine ka zamo mene ka zamo daidai e ka cika da haƙiƙa ka cika da shari'a idan haƙiƙa ta zo a jika kaman a ce ma da baka san shari'a ba idan shari'a ta zo kuma a jika kaman baka san haƙiƙa ba shine ake ce ainihin akan gane masanin Allah ne wanda ya zamo ba hakikansa ba ta rinjaye shi ga barin shari'ansa ba shari'ansa kuma ba ta rinjaye shi ga barin sanin hakika ba to su biya da haka haka ake so muridi ya zamo amma fa hakika ta gaskiya ba ta ƙarya ba eh dan akwai masu da'awan hakika na ƙarya eh wannan ba su ake magana ba gaba ɗaya ba san ma ina aka dosa ba ana maganar hakika ta gaskiya masu bauta wa Allah da Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta ya ce kal yaqin ka bauta ma Allah har yaƙini ya zo maka ma'ana har mutuwa ya zo maka yawwa wannan shine hakika na'am
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استلأما أهلها فأبوا يضيفوهما فأبوا يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قريتي استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما وجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا to shikenan fandalaka ya suka ci gaba da tafiya hidir ya kyale annabi Musa hatta iza ataya ahla qaryati tabiya da su biyu ne yasa yake zuwa da aliful isnaini hatta iza ataya da shi ɗaya ne ya ce hatta iza ata har ya zo to amma tabiya da su biyu ne aliful isnaini ya ce hatta iza ataya ahla qaryati har lokacin da suka zo ma ma'abuta alƙarya suka zo aka ce in ɗaƙiya sunan garin kenan ko an ɗaƙiya suka zo فأبوا استدعم أهلا حتى إذا أتى أتى أهل قرية استدعم أهلا wato shi ne ɗalabi kenan shi ne suka nemi ciyar da su suka nemi mutanen garin su ci da su abinci sabiya da suna cikin matukan jin yunwa sun yi tafiya na kwanaki suna matukan jin yunwa suka nemi istad'ama ahala fa abau an yi dai fuhuma sai suka ƙi su musu diyafa su saukar da su baki in aka ce da yafa ni fudanun wane ya saukar da ni bako wato ya maka duk abu na garan baki ya girmama ka eh ya baka masauki ya baka abinci shine annabi da aka je yana cewa man man man adafa anna haza wa zai dauke mana ya mana dauke mana bakon wannan wa zai mana zai dauke nauyin bakunta a gare mu ya ci da shi ya ma- ya dauke mana bakuntansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam in an yi bako da yawa haka da aka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗin haka yawa sabila da zaman da aka yi wato an ba wai duniya aka tara ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam da a dauki duniyan a ba musu amma ga an yi bako babu abin da za a ci da shi ke shugaba ya ce wane ne zai dauke mana wannan bako sallallahu alaihi wasallam sai kaga wani sahabi yaqini ne kai kamar yadda wani sahabi annabi ya ce wa zai dauke mana wannan bakon a gidansa ma babu ma abin da za a ci an ce duka duka abin da ya bari ma iyalansa abin da ba a rasawa ne kawai sai ya ce shi zai ɗauki nauyin wannan bakon aka je ya ɗauki aka je gida kuma babu abin da za a ci a gidan abincin da aka ɗora ruwa ne iyalin ta ɗora ake ta yara ya kuka suke ana ta ce su tsaya dai abinci dai yi a tsaya har bacci ya ɗauke su babu abin da za a ci a gidan shi kuma gashi ya zo da bako to shine fa anan aka ga mu'jiza irin na annabi sallallahu alaihi wasallama dan abun an ce dan wani gari ne dan kadan yace to ga fa bako na dauko to shine aka kawo wannan abinci kuma Allah ya albarka mu abincin bako ya ci shi ma suka ci ita ma iyali ta ci da safe zo na mamaki yana ga yawo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine su wannan mutane fa abau an yi tayifu ma suka kisa bakuntar da su fa wajada fiya jidaran sai suka samu wani katanga a cikin garin yuridu an yankadda katanga yana nufin dai faɗi an ce katangan wato tsayinsa a sama zira'i ɗari ne e daga nan zuwa wuyan hannu so ɗari kaga kuwa ba ƙaramin tsayi yake da shi ba zira'i ɗari ne faɗinsa a kan ƙasa kuma an ce ya kai faɗin zira'i hamsin a wani ruwayan a wani ruwayan kuma aka ce ya kai faɗin zira'i ɗari biyar faɗin sa to katangan yana da tsayi kenan to kuma ya karkata katangan da ya zubi to sai annabi alhadir ya sa hannu yuridu an yankala an yankada fa aqamu sai tsayi da shi ya daidaita shi a wani ruwayan ma an ce har rushe shi shi hadir ya sake ginawa to shine shi annabi Musa ya ce masa laushi ita ai da ka ga dama lattakatta alaihi ajaran ai da ka nemi a biya ka da an biya ka kodugo tunda wannan gashi mun nemi su ba mu abinci sun ki to kaji abin da ya faɗa fa a gaga nan ba tambaya yi ba shi dai ko ya ce da ka ga dama da ka ce su biya ka to a nan ma wai a matsayin annabi musa a nan ma wai da bai faɗa ka ba a irin matsayinsa eh to shine shi kuma hidir ya ce masa na
قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا
قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لن تستطيع عليه صبرا ما لن تستطيع عليه صبرا kala sai hidir ya ce ha za fira ne wannan shine rabuwa na shine wokacin rabuwan tsakani na da kai ha za fira ne wa baina amma sa'unabbi uka da sannu dan baka labari bitawili da fassarar malan tastaɗi alaihi sabara abinda baka da ikon ka yi haƙuri a kai da sannu dan baka labarin kaza da nai kaza ne kaza da nai kaza ne kaza da nai kaza ne yanzu nan gaya maka duka wannan abubuwa na'am
amma أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا
أما السفينة فكانت لمساكين يأمنون في البحر يأمنون في البحر فأردت أن أجيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا yace amma safinatu jirgi da kaga na fara balle abin nan ɗinta wani allo daga ciki fakanat li masakina ya kasance na miskinai ne an ce wasu miskinai ne su goma ne baban su ya rasu ya basu kamar yadda imamu sawi ya faɗa cewa kusan dukansu ma ba sa biyar suna da wani irin ciwo ba su iya aiki biyar ne suke iya ɗan samo musu abin da za su ci to su biya alaka su wa'innan shine suke aiki da wannan jirgi na masaki da ya amalu na filbahari suna aiki da ita ne suna wato ƙodugo da ita akan mene a cikin wannan teku faratu ana iba ni kuma na yi nufin aibanta jirgin mata wato wani abu wanda zai zamo kamar shi ne kawai aibi a jikinta faratu ana iba wa kana wara'ahum malikun wato a bayansu shi ne an ce wara'u a nan ana nufin gaba ne can gaba yadda da a ji yawa to akwai mene akwai wani sarki ya kuzi kulla safinatin yana ɓace dukkan wata jirgi gasbar a matsayin ƙwace duk wata jirgi don ta zo inda mai kyau ne mai kan ƙwace ta a matsayin ƙwace su biya aka yi sa in ya zo aka leƙa ya ga tana bulbulan ruwa bai barta shi ne dalilin da ya sa kaji wannan jirgi da muke tafiya a kai na ɓantare ta kenan ɗaya daga cikin abubuwan da ya gaya masa kenan amma akwai duka abubuwan da ya tara da ƙarshe ya gaya wa annabi Musa alaihi salam
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين مؤمنين.
فأردنا أن يرهكهما طغيانا وكفرا
wa ammal gulamu fa kana abwahu mu'minaini faqshina an yarhikahuma dughyanan wa kufra ko sabiya da haka yace ammal gulamu amma yaron nan da kaga na kama shi na kashe shi fa kana abwahu wato mu'minaini iyayensa sun kasance ko iyayensa iyayensa sun kasance muminai ne guda biyu da mahaifiyansa da mahaifinsa fakashina mu kuma mun ji tsoron an yi rihika huma ɗuguyanan ya riskar da su su zamo masu shishigi wa Allah har ya kai su kufuran su zamo an waye gari su zamo kafirai sabiya da haka wannan abin da ya sa muka ji tsoro kenan ka ji dalilin da mene na kashe shi na'am
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما
فأراد ربك أن فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقربهما فأردنا سبيع ذاك تند من كشيشي فأردنا منا سن أن يبدلهما ربهما أن يبدلهما ربهما muna so ubangijin wa'innan iyaye guda biyu shi yasa ya ce rabbuhuma bai ce rabbuhu ba sai ya ɗauko iyaye guda biyu muna son ubangijin wannan iyayen wannan yaro su bi uwa da uba ɗin ya canja musu an yi baddilan ma rabu ma kairan ya canja musu wanda ya fi shi alkhairi kairan minhu zakatan ya fi shi can zuciya ya fi shi can asali wa aqraba ruhuman kuma ya fi shi kusanci da tausayi muna so a bashi a basu ɗa wanda ya fi shi alkhairi ya zamo mutumin kirki shine wato kaji dalilin da na kashe wato wannan yaro na
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان ذاته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا كيدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تسبق عليه صبرا
فأما الغلام وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته, تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن ي- فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لن تستطيع عليه صبرا to sai annabi Musa alaihi salam ya ce wa ammal jidaru amma kaga garin nan fa kana gulamai ne ya kasance na wasu marayu ne guda biyu yatimai ne wanda suke marayu guda biyu gulamai ne yara ne biyu yatimai ne marayu guda biyu fil madinati a cikin wannan gari din fa kana gulamai ne yatimai ne fil madinati fa arada rabbuka ubangijinka yana nufin an yabluga a shidduhuma ubangijinka yana nufin ya kai wa innan yara biyun matsayin balaga su kai girma su mallaki hankali an yabluga a shidduhuma wa istakharja kanzahuma su kuma fit- nemi fitar da wannan taska nasu wato an ce a ƙarƙashinsa kamar yadda a baya muka iya ce wa kana tatahu kanzin lahuma ko a ƙarƙashin wannan garin akwai wato taska shine wani in an ce taska shine ma'aji na wani ma'adini na wani arziki ko kalmar bature wani acid ko eh wanda idan an ciro wannan abun abu ne na- wato na dukiya mai yawa to sai da aka wakana ta ta kan zullahuma wasta fara da rabbuka an yamluga ashiddahuma wa yastakarja kan zullahuma su fitar da taskan nan nasu rahmatan min rabbi ko rahama dan rahama daga ubangiji shi yasa na kama wannan garu da dai faɗi na tsaye da shi sabiya da wa'annan yaran marayu ne guda biyu ƙanana kuma babansu mutumin kirki aka ce da ya ce wa kana abu ma saliha babansu mutumin kirki ba fa ma an ce wai mahaifinsu da ya haife su ne ake nufi ba a malaman tafiyar sun ce wajen kakansu ne na shida mako na bakwai wana jikokin wani waliyi ne amma tafiya da albarkan kakansu ba a so su tozarta ana so a musu hidima su biya da mahaifinsu kakansu mutumin kirki ne ba wai an ce mahaifinsu da ya rasu bane a wani ruwaya yawwa haka wasu malaman tafsiri suka faɗa an bar dukiya ne gado kan gado gado kan gado har su ne ake so su zo su fito da wannan dukiya din tun dan ka lura kuma maganan yayi haka zai iya zama haka domin kaga an ce garu ne wanda tsayinsa ya kai zira'i ɗari ka san zira'i ɗari ko garin da ya kai zira'i ɗari ai gina shi kuwa ba ƙaramin aiki ba to kuma faɗinsa kuma fa an ce ya kai zira'i hamsin ko zira'i ɗari biyar ka san ko wannan ba gidin yau ba ne yawwa to sabi alaka wa istakharja kan zau ma rahmatin min rabbik ko wa ma fa'altuhu adabri haka ne sai ya ce ba fadi na a yace ban aikata wannan abin da kai da nayin nan akan ra'ayi da umarni na ba wa ma fa'altu an amri ban aika shi da umarni na ba zalika tawilu wannan shine fassarar malan tasdi alaihi sabra wato abinda ka baka da ikon kai hakuri akai ka gagara hakuri to anan shine wasu suke cewa wai da yace da hidir yace wa ma fa'altu an amri ban aikata wannan abu da al'amari na ba da umarni na ba a da umarnin Allah ne sai suka ce wai haka ya tabbata cewa shi annabi ne wai wahayi ake masa to wahayin babu na ilhama ne a wahayi na ila ummu musa ko a nardihi ko fa iza kibta alai fa alqihi fil yam Allah ya ce mun yi wahayi ma ma mahaifiyar annabi Isa Maryam cewa ki shayar da shi amma in kin ji tsoro ki je ki jefa shi a ruwa to ita ma annabi ya kenan wa wahayi na ila nahali mun yi wahayi ma bene kudan zuma ko to irin wannan yana da yawa su da ka wahayi ilhamin wahayi ne da ilhama aka yi amma a hidir zance mafi bayyana wanda mashuran mutane suka ce suka tafi a kai imamu nawawi ba idan ka duba shirin da yawa musulun ya ce jamhuru an tafi akan waliyi da an ce jamhuri kuma shine manyan kitika kitikan malamai mafi yawa ma'ana a cikin ɗari kashi casa'in sun tafi akan cewa waliyi kaga kuwa su ne da rinjaye kashi casa'in ko ƙuri'a aka yi goma suka ce kaza casa'in suka ce kaza wanne da a ɗauka to sabila da aka jamhuru ya ce jamahirul ulama'i jamhurin malamai sun tafi akan cewa waliyi ne kuma ya kawo dalilai da yawa aka haka hakan ma ya ce a takaice ne to wannan an ce annabi musa abin da ya gaya kenan wa wa wa a khidir abin da ya gaya annabi musa kenan amma har yake gaya masa wani magana ya ce ai musa wannan abubuwa da ya faru duka guda uku kai ma fa ka yi su ya ce kashe yaro da nayi ya ce ina kake da kake neman musa ta ce ina kashe bakis ɗe bakif ɗe da kai fa kaza hu sai fa kadai alai lokacin da ya ce ya musa ka taimake ni ko fasta gasa wun lazi min shi'ati alal lazi min adui fa kaza hu musa fa kadai alai qala hadha min amali shaytan innahu adu mudillin mubin ko ya zo ce musa ka taimake ni ko annan musa da ya zo mari bakif ɗe bakif ɗe mutu shine fa kaza hu musa ya mare shi wani ruwayan sun ce wakazu shine dan naushi haka ne ba wai da karfi ba to shi karfin annabawa yake da shi to ke ce ina kake da kake mun musu kai ma baka yi kiza bane yace kuma da kake ce wato a da kake ce na balla allo a tsakiyar jirgi yace annabi Musa ina kake lokacin da aka jefa ka akan teku a akwati mahaifiyarsa ba jefa shi sai ba yanzu kawo ayan ba bai za shi fa alqi fi lani wala takafi wala tazini inna radu ilayki waja'ilu min al-mursalin kaji tunda ake ce ma tunda jinjiri na tsin bango ake ce ma mahaifiyarsa kar ta ji tsoro mursali ne fa annabin Allah ne irin wannan muna kalla ya mutu da darajar shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to kuma na uku kuma yace masa katanga kuma da kake ce ina kilada yace ina kake lokacin da kaje ka buɗe rijiya bayan annabi Shu'aibu ko lokacin da ya same su ya samu suna kaucewa gefe ya zo daga ruwan rijiya ya tambaye su suka ce la nasiya ta yi durar ru'a wa abuna shehun kabir fa saqila ma summa tawalla ila zill fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ko kawai sai ga shinan an turo a zo a kira shi yace kai ma ka manta ne baka yi wannan ba ka ka karbi lada ne da ka bude rijiyan ai ba biya ka ba to Allah ya sa mu cika da imani to hika hikaya ta zo karshe da mu shiga kuma tarihin zulkarnain al-askandar wannan sarki wanda ya wata duniya kaf ya je faɗin rana a ra'ayil aini kamar yadda mu faɗa goban Allah da a ido faɗuwar rana ne amma rana bayan da ta faɗa kan duniya duniyan wata rana ta fi duniya sau nawa Allah da ya kai mu gobe alfarman annabi Muhammadu Allah ya ƙara mana san shugaba Allah ya ƙara mana san shugaba wanga ci yayi go Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدر الهداية العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين